faslun wannan fasali zai yi bayani akan abubuwan da suke warware alwala kana da alwala amma in waɗannan abubuwa sun auku alwala ya warware ya ce arba'atun guda hudu al'awwal na farko a cikin hudun nan arin da filinda riddan nan kamar an tambayi malami ne ridda ya ce shi ne kafirci musulmi ne kafirci musulmi mutum yana musulunci sai ya fita ya bar musulunci da cewa ya bar musulunci nan kawai ya zama mai ridda don shi musulunci an riga ya shiga ɗayan biyu ne ko ka yadda ka mutu a ciki ko kuma in ka ce ka bar shi a baka lokaci ka tuba in ka tuba shi kenan in baka tuba a kashe ka to riddan nan cewa mutum ya ridda cewa ma aka yi aikinsa ya ɓaci ga baki ne ba zai alula to alulansa ya warware sani na biyu daga cikin abubuwan da ke warware alula a shabku yin kokon tofi wujuri da haraci da yawa kakan yi alula wani lokaci ya zuwa da ibada sai ka fara shakka shi ina da alula ko ba ni da alula to shakkan da kai din nan kana da shi ko baka da shi ya warware alula sai ka je ka sake don ka gure ma kukan kudin a wani fil hadasi ko shakka a cikin hadasi da yawa ka kan yi alula ka ci kai alulan da na yi nan kamin yi alulan nan na yi fitsari ne ko bayan alulan nan na yi fitsari kai na yi tusa kamin alulan nan ne ko bayan alulan nan ne na yi tusan to waɗannan wannan shakkan wannan shakkan shi ma ya warware alula shakkan cewa akwai tsarkin ko ba wanne riga awai sabiki min huma ko ko a kana shakka lallai bayan na yi alula na yi fitsari to wanne riga fitsarin na yi kamin yi alulan ko ko alulan na yi kamin yi fitsarin to wannan shi ma shakkan wanne ya riga din ya bata alula kawai kake ka sake alula amma malam yace malam yastankihu shakku matukan kokanto bai aure shi ba ana wanda kokanto ya aure shi shine mutumin da ya zama duk sanda yau zai wani aikin ibada sai ya shakka idan ya zama haka wannan ya kawo da kai bai warware a dola ba shi ne ka koma a halari cewa wa ministan kawo shakku wanda kokanto ya aure shi ba liyar hannu ya kawo da kai gaba da to wannan karatun ke don ya zama duk abin da za ka yi sai ka yi kokanto da yawa wani mutum zai yaro na ya kama kokanto ko ya yi sallah ya kama kokanto to wannan babu shi ya kawo da kai gaba da wannan bai bata a dola ba asalisu na uku alhadasu kai kamar ka tambayi malam me ya kari ya ce wa huwa ma kharaja min ahadi sabilin shine duk abin da yake fita ta hanyar mafita guda biyu mafita guda biyu nan shine dubura da zakari tusa bayan gida yana fita ta dubura mani fitsari mazi yana ta fita ta zakari to waɗannan abubuwa idan sun fita ala wajhi sihati bisa fuskan lafiya sun bata alola wal itiyari da sabo misali abin da yasa ya ce alawaji sihati wal itiyari akwai mutumin da lalura zai same shi yana salsalan bawani yana diga kaga ba abin da aka saba bane ba kuma lafiya bane wannan ban da shi amma inda yadda al'ada yake lafiya ka ji turare ka je kai ka ji tusa ka yi ka ji bayan gida ka yi ba yana fitowa ba tare da lokaci ba to wannan shi ne ya ɓata alula amma in ya koma kamar kowane lokaci bawali na daga ya tashi kuma a wannan a itiyari ɗin ya tashi daga siha ya zama lalura kuma amma biyu na hudu daga cikin abin da ke warware alula al'asbab sabubban kari in kun koma can cikin ashmawi za ce a hadasun asbabul ahadasi a hadasun asbabul ahadasi akwai hadasi akwai sababin hadasin to shi ne yake so ya kama kanan al'asbabu ɗin nan wahiyar salasatun guda uku ne al'awwalu na farko lamsu man tujadun lamzatu bi lamsihi shafan wanda ake samun jin daɗi da shafansa fil adati ga al'ada a cikin al'ada kwatancin mai ka zo da shi kamar mata matar ka in ka shafe ta lalle ne zaka ji daɗi irin yadda namiji yake jin daɗi da mace to wannan jin daɗin nan ya warware alula wal amati haka nan da kuyangarka kuyanga baiwarka kamar matar ka ce shi ma in ka shafe ta ka ji daɗi alula ya warware amma duka waɗannan in ƙasa da lazata ka shafi matan ka nufi jin daɗi akwai lokacin da matan ka za ta shafe ka kai ma baka sani ba ko ko a ka shafe ta ba tare da nuna ko ma wani lokacin da ake faɗa in ka shafe ta ba za ka san ma mace ce ba to ba irin wannan ba in waje da in ya samu jin daɗin an waje da ko ya samu in ya samu jin daɗin aula ko bai samu ba in dai har ya nufa ya je ya shafi matansa don ya ji daɗi nufin nan kawai ko ya samu ko bai samu ba ya warware alona an waje da hamin gairi kastin ko ya shafe ta ba tare da nufin jin daɗi ba sai samu jin daɗin shi ma ya warware alona illal kumlata fil fami sai dai sumbanta a cikin baki mutum ya tsotsi bakin matarsa shine ma'anar sumbaɗin to wannan fa innaha tanqudu wannan ta warware alona mutlakan sake babu kaidi ma'ana ko a ji daɗi ko kar a ji daɗi ba maganan rashin jin daɗi ko jin daɗi a nan alura ya warware shi ne malam ya ce fala tura'a ba a kiyaye allah zatu jin daɗi fiha a cikin wannan sumbaɗin cewa a ji daɗi ko kar a ji daɗi bai shigo a nan ba sumbantan dai kawai ya bata alulan na'am wa kaununa cewanmu lamsu man tujadul lazzatu shafan wanda akan ji daɗi bi lamsihi da shafan sa'adatan ga al'ada abin da yasa muka kawo haka itirazan don tsaro ko don kiyayewa mimman la tujadul lazzatu daga waɗansu matan da ba akan ji daɗi bi lamsihi da shafan sa ba adatan ga al'ada fa innaha amma irin wannan matan la tanqulu shafan su bai warware alola kasagira ce kamar karamar yarinya idan mutum ya shafi yarinyar da bata bazara gaba al'ada ba zai ji daɗi ba allati la tushtaha karamar yarinyar wacce ba a sha'awarta to wannan in ka shafi yarinya mace wadda ta kai haddin balaga ba to bai warware adola ba wal maharami da zu maharama wato ma'anar zu maharama matan da duk Allah ya haramta ka aure ta wasu mata ne wajen guda bakwai alqur'ani ya kasu humr man alaikum ummahatukum wa banatukum har zuwa karshe to waɗannan matattakin ko ka shafe su alola bai warware ba kana ummi kamar uwa al'ada mutum ba zai shafi uwarsa ya ji daɗi ba to idan mutum ya shafi uwarsa wannan shafanta bai warware alola walbinci haka nan ɗiya idan mutum ya shafi yarsa ko da baliga ce shi Allah bai tsora masu jin daɗin don shi haife ta to wannan ƴan in an shafe ta bata bai warware alola ba wal ukhti haka nan yar uwa yar uwa kashi kashi ne akwai ɗan uwan da kuka hada uwa da uba ita ake ce ma yar uwa shakikiya akwai yar uwan da kuka hada uba kadai ita ake ce yar uwa da abiya akwai yar wanda aka hada uwa kada ita ake ce yar uwa al'ummiya akwai goggo kanwar uwa haramun ne ka aure ta akwai yar uwa haramun ne ka aure ta kanwar uba yan uba to duk waɗannan su ake ce mazu muharramai to mutum ya shafi kanwar goggon sai ji daɗi ba ba zai ba zai shafi innan sai ji daɗi ba zai ji daɗi ba to duk waɗanda aka ce zu muharramai ne shafan su bai warware alula asani na biyu daga cikin abin da ke warwarewa masu zakari shafan zakari nafsihi kan zakari shi kan shi zakari almuttasilin mai saduwa bi baɗi ni kafi cikin tafinsa ya sa hannunsa ya damta zakarinsa haka kuma na wannan ba maganar tusa ake ko abin nan ba ya warware alwala kawai aujen bihi ko gefen yatsansa ya kama zakarinsa da shi au bi baɗin asabi ko tsakiyar yatsu ya sa zakarinsa ya rike duk waɗannan sun warware alola aubijan biya ko gefen yatsan ma to amma shafan nan min gaida ha'ilin ba tare da wani shamaki ba ma'ana shamaki ainihin fatan hannun da fatan zakarin in akwai shamaki wannan bai warware alola ba amdan da gangan ausa hawan ko da rafkanuwa wannan iltazza ya ji daɗi a wannan shafan zakarin kaga bayan can ana maganan jin daɗi jin daɗi jin daɗi to wannan ba a maganan jin daɗi riƙe zakarin da cikin tafi ko da gefen yatsu ko da yatsu ko da gefen yatsun duka ya warware alola ba maganan jin daɗi ko rashin jin daɗi shine ce iltazza ya ji daɗi a wannan amla ko bai ji daɗin ba masahu ya shafe shi minal kamrati daga kan kaciya ne au gairi ha ko waninta ko kan kaciyan ko gefe duka ya warware alola amma bayani walayanta dulu alola ba yakan warware ba bin masihi da shafan zakarin min fauce halin birbishin shamaki me shamaki shine suturan da kasa a jikinka kana da wando a jikinka ko a riga watakila zaka ji zakarinka na kaikayi sai ka sosa kana da alula ai ba fata da fata ya haɗu ba tsakani akwai shamaki shine wannan wandon to wannan bai warware alula ba ina ce min gairi ha'ilin ba tare da shamaki ba bin fauce ha'ilin walau kana hafifan ko da shi shamakin ya zamo mai sauki ne akwai wando mai kauri kyallan yana da kauri akwai wanda fele-fele ne to duka in dai akwai shamaki tsakani ka shafe zakarin wannan bai warware alola ba wala bi qalqahatin akanan alola bai warwarewa saboda kyalkece dariya fi salati a cikin sallah kowa ya san dariya a cikin sallah ya bata sallah to idan kai dariya a cikin sallah sallah ya baci to ba wai dole sai ka fito waje ka sake alola sannan ka shiga kai sallah ba yana gaya maka cewa sallar ce ta ɓaci amma alolan bai ɓaci ba sai an je littafi na gaba zai nuna maka akwai kurkukun neman idan dariya yana dame ka da yawa ba za ka yanke sallar ba sallah kuma ta ɓaci har ka gama sannan ka sake wani amma nan da yana nufin ka sani cewa kyakyata dariya a cikin sallah bai ɓata alola ba sallan ya ɓata idan ka yanke kana iya ɗauko wata sallah daban na'am wala bi kakatin gon wala bi masu imra'atin haka nan alola bai warwarewa da shafan ita kanta mace zo an dawo kan mace ne can ana maganan cewa namiji in ya shi hafi mace to ita macen fa ko da ke nan a wannan littafin bai kawo maganan mace ba yana kawo maganan namiji ne idan ya shafi mace ya ji daɗi in ya shafi mace ji daɗi to in macen ta shafi namiji zai ji daɗi ba to bai kawo shi a wannan littafin ba sai kaji can gaba sai ce Allah mis wal malmusu sawa'un da mai shafan da wanda aka shafa duk ɗaya ne idan da mata za ta shafi mijinta da niyyar jin daɗi idan duk wannan abubuwan da aka faɗa shi ma nata alolan ya warware to anan ita macen alola bai warwarewa in ta shafi farjinta saman farjin tun da saman farjin kamar shafaffe ne sai ta shafe shi shafan shi bai taka jin daɗi ba sai ta shiga kwalmi din to wannan shafan bai bata alola alal mazhabi bisa mazhaban malik to amma wakila in ka ji an ce wakila malamai sun kawo ba ilimomi da yawa an ce a wani kaulin kan yankulu ya warware mutlakan ko ta sa yatsa a tsakiyan ko kar ta sa yatsa a tsakiyan a saman ta sa ya warware a wani kaulin na ɗaya wakila wani maganan kuma aka ce a'a in ƙabalat in ta damke hannunta ta damke farjin in ƙabalat alaihi au aldafar ko ta cusa yatsa a tsakanin raminta guda biyu shine fassara aldafar din nan ai adkhala ne da fassaran sa ai ta shigar da yatsanta baina shafarai ha tsakanin tsaginta guda biyun nan to shi ma ya warware a lola amma walayin da ƙilu alola bai kan warware ba in masar zahirahu idan mace ta shafi bayan farjin ba ta damƙi farjin ba ba ta tura yatsa a cikin tsakanin tsagin ta guda biyu ba saman kawai ta shafa to na alola bai warware wala bi masjid duburi alola bai warware wa da shafan dubura dubura abin da fasaransa duwawu yan ka shafi dubura alola bai warware ba wala labon saye ne ko ko a ba zakarin ya taba balin saye ne guda biyu ya taba bai shafi kan zakarin ba alola bai warware ba wala bin in'az alwala bai warwarewa da tashin zakari min gaira lazzatin ba jin daɗi ba wani lokaci mutum zaka ji kawai al'auransa ya tashi to tashin al'auran ba tare da jin daɗi ba bai warware alwala ba wala bin lazzaci ko ko a'a jin daɗi ne yakan samu bin nazari da kallon mace kallon kawai ya kawo masa jin daɗi min gaira matsayin amma jin daɗin nan bai sa mazi ya fita ba to wannan jin daɗin bai warware masa alula ba wala bi tafakkuri alula bai warwarewa saboda tunani a al'amarin mace ma'allazati tare da jin daɗi amma daɗin nan fi kalbihi a zuciyarsa tunda ba ya haɗa jikinsa da macen ba zuciya ne kawai ke jin daɗi min gairi in azin ba tare da rashin zakari ba shi ma bai warware alula wannan kenan sai ce far'ani gare shi guda biyu daga cikin waɗancan rassa ne alƙarƙaratu al'awwalu na farko alƙarƙaratu ƙaran ciki da yawa mutum yakan ji ƙaran ciki ƙurr haka mai tsanani kamar zai je bayi to wannan ƙaran cikin mai tsanani ya wajabta alola in ka ji an ce ya wajabta alola alola ya warware a je a yi wata asani na biyu ƙala ya faɗa fil kitabi a cikin littafi wato in ka ji ya ce kitabu a cikin sha'anin mazaban malikin kaji an ce kitabu mudawwana kenan ya faɗa a cikin littafi mudawwana kenan shi mudawwana wani littafi ne babban wanda ya tara dukkan mazaban maliki ya ce ya faɗa a cikin littafin mudawwana cewa a in sallah idan mutum ya yi sallah wa huwa yudafi'ul hadas shi yana tunkuɗan kari ma'ana yana jin tusa yana matse shi to wannan sallan ba ta yi ba a ada ya sake sallan har abada wakana da shiya shihanai suka ce in mana abu zalika idan yin haka ya hana shi min tamamin farma'ili daga cika farillai saboda matsa tusan da yake yi ya hana shi cika farillai a ada abadan ya sake sallah har abada ma'ana sallah ba ta yi ba wakana da shiya shiyanai suka yi fassala suka rarrabe suka ce in mana ahu zalika in wancanin ka ya hana shi min tamamil fara'ili daga cika farillai a ada ya sake sallan har abada wa in mana ahu in ya hana shi min tamamil sunani daga cika sunnoni a ada bil waqti ya sake a cikin lokaci wa in mana ahu in ya hana shi min tamamil fala'ili daga cikin mustahabbai wannan fala'i adata alaihi babu sakewa a kansa ya kawo fuska uku kenan idan har tusan ya sa matseshin ya sa kana yin sujada ba cikakke ba ruku'u ba cikakke ba tsayuwa ba istiwa'i yanda ake daidaito ba a nuna ya warware saboda haka ka sake sallah har abada idan kuwa bai kai ga haka ba to ka sake a lokaci idan bai hana ka komi ba kuma babu sakewa a salisu na uku zawalin akali gushewar hankali ya warware alola bil ijma'i ta hanyar suma awul jinunu ko hauka ya faru wa mutum ko da ɗan lokaci ne awul sukur ko maye duk waɗannan abubuwa guda uku sun waro da alola to maye yakan zo hanya hanya kana sukur bi harami ma ya zama da haram ne au halal ko halal ya za a yi maye da halal ciwo mai tsanani yakan kama ka har ka rasa yadda ke kaman kana maye ko kuwa ka sha wani abun da al'ada bai bugarwa sai bugar da kai al'ada an san halal ne sai ka sha sai bugar da kai to shine wannan to inda har ya sa hankalin mutum ya gushe to babu alola kawai na aubinomin ko da bacci baccin nan in sakula in yayi nauyi ba baccin ne ke fara alola ba abin da ke fita don wanda ke da bacci ya yi tusa ya sani sai dai in ya tashi a ce ka da mutane da tusa to wannan baccin na ya warware alola in sakula amma in ya yi nauyi shi sa ce maka in sakula inda baccin ne ke warware alola kawai da ba za a ce maka in sakula ba a'a in dai har bacci ya yi nauyi ba za ka san abin da ya fita a baccin ba in sakula in ya yi nauyi kuma waɗala ya yi tsawo au kasura ko ya takaitu amma ya yi tsawo akwai baccin za ka yi ɗan shot ɗan ƙanƙanin lokaci har a yi wani abu ka sani ba to ya warware aluna bi khilafin nawmil khafifi sabanin bacci sassauka bacci sassauka kaman gengedi da na faɗa ya kama ka wani lokaci za ka yi gengeni za ka ji abin da ake fada za ka san wani ya shigo za ka san wani ya fita to irin wannan baccin sassauka ko da ya yi tsawo bai bata alola ba walau ɗala ko da ya yi tsawo wallazi shi ne mana yake fassarawa wani irin bacci ne hafif shi ne ce huwallazi shi ne wannan ya shi'uru sahibu wanda mai baccin yake sani bi manya sabu da wanda yake tafiya wa manyaci da wanda yake zuwa ma'ana wanda yake shigowa da wanda yake fita wasaqilu mai nauyi ba huwallazi shine wannan la yash'uru sahibu wanda ma'abocin baccin bai sani bi zalika da wancaninka ba san ma'ana bai san mai shigowa ba bai san mai fita ba wai haruma alal muhdis salatu sallah ya haramta bisa mai kari in dai an yi tusa ko bayan ko duk abin da ake ce mahadasi ya ya hana sallah wa dawafu ya haramta akan wanda baya da tsarki wato bai da alola ya dawafi wa sujudu siyawati da sujudan karatun alqur'ani sujudan nan da ake guda goma sha daya cikin alqur'ani a mazhaban malikiya a wani mazhaba kuma guda goma sha biyar amma mu mazhaban malikiya guda goma sha ɗaya ne to waɗannan sujudan lalle ne idan za ka yi su kana karatun qur'ani ya zama akwai tsarki wa sujudu sawi haka nan sujudan rabkanuwa qabli ya kama ka ko ba ya kama ka sune ake ce masa hau ba a yin su sai da alola ma'ana da zaka gama sallah sai kabli ya kama ka ko ba ya kama ka kana sallame sallan kamin kai ba adin sai tusa ya samu ko bawali ya matsi ka to fita ka je kai bawalin ka dawo kai sujudan ba'di domin sujudan ba'di shi baya tserewa ko da shekara guda an ce ka yi shi ko da bayan shekara guda sujudan kabli ne in ka manta baka yi ba kana sallamewa za ka yi idrakin da sai ka yi wani wa masal masabi aka nan shafan alkur'ani ya haramta in dai ba alola biyadihi da hannu au bi gudun ko da itace wa hamluhu da daukan sa bi kharidatin amar akan kyalle ba alola ka dora akan wani kyalle ka dauke shi shi ma bai halatta ba au ilaqatin ko maratayi maratayi anan sai mu ce gafaka wa yajuzu masul lawhi shafan allo ya halatta lilmu'allimi ga malamin da yake sanar da mai karatu wal muta'allimi da mai neman sani dan an ce kowane lokaci sai malami mai karantarwa yayi alola karatun zai wahala ko kuwa mai karatun sai yayi alola karatun zai wahala to saboda haka aka hafa bai musu da malami da mai neman sani su yi alola an sauke musu shafa ba tare da alolan ba wa masul juz'i da shafan juz'i ya halatta lil muta'allimi ga mai neman sani juz'i wani bangare daga alkur'ani shi qur'ani ko warka biyu aka dauka ya zama juz'i to in ya zama izo goma juz'i izo 20 juz'i 30 juz'i in dai har bai cika ba to ya zama juz'i walau kana baligan ko da balagagge ne wai qur'ani an kili sibyani ga kananan yara masul masafi shafan masabi alkur'ani ajami wanda ya tara alkur'ani min gairu wudu'in ba da alola ba alhamdulillah to darasin ba ya yi liman ya ka zauna a can